العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين don haka jama'a ɗai haƙuri mun ɗan yi jinkiri ba da samu ba muna gode ma Allah wanda ya kawo mu wannan dare na talata tara ga watan tara dubu biyu da ashirin da biyar don fara karatu na riyadu salihin na al'imamun nawawi riyadu salihin littafi ne wanda yake kunshe da hadidai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suke magana akan kyawawan ɗabi'u addinin musulunci akwai aqida abin da ya shafi tsakaninka da Allah me za ka kudurcewa kaka Allah yake annabawan Allah kaka suke mala'ikun Allah yaya za ka yi imani da su ranar lahira mai taɓunta wannan ana ce mashi aqida akwai abin da ya shafi al'ibada tare da mu'amalat ibada shi ne abin da za ka bauta ma Allah da shi وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون to akwai wani bangare kuma wanda yake mai mahimmancin gaske shi ne bangare na ɗabi'u masu kyau bangare na ɗabi'u masu kyau akwai hadithai na daban wanda suka kunshi wannan bangaren al'imamun nawawi sai ya zo ya tattara wannan hadithai sai ya samu sunan littafin nashi riyadus salihin riyadus salihin min ahadithi sayyidil mursalin wannan ɗabi'u na gari da muke magana kansu yana daga cikin ababe wanda yanzu mutane suka maida suka mabba komi ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da ya takaice aiko shi da aka yi a cikin ɗabi'u masu kyau yace innama bu'ittu li utammima makarimal akhlaq li utammima salihal akhlaq ba abin da yasa aka aiko ne shine innama take fa'idantar da shi kamar annabi ya takaice dukkan ayyuka wanda aka mashi akan kawai dabi'u na gari mutane yanzu sun san yadda za su yi sallah sun san yadda za su yi sallah ta farilla hamma nafila sun san yadda za su yi azumi na farilla hamma nafila koyi da annabi kuma sun san yadda za su yi koyi da annabi hatta wajen kamata annabi to amma sau da yawa za ka ga mutum da irin kamannin da ake bukata amma kana fara mu'amala da shi sai ka ga ɗabi'un shi lalatattu ne gaba ɗaya in ka zo wajen gaskiya sai ka tarrabe da cikakken gaskiya in ka zo wajen amana bai rikla amana in ka zo wajen taimaka ma bayan bai taimaka ma kowa duk abinda kake gani damuwa na al'umma a yanzu tana kasancewa ne daga ɗabi'u wanda suke munana in ka kalli sha'ani na aure mutuwa aure da ke faruwa da yawa ɗabi'u ne ba masu kyau ba ke kawo su ko dai daga wajen bangaren namijin ko wajen bangaren matan yayyu ba gaskiya yayyu ba amana yayyu ba haƙuri yayyu ba ababen da ya kamata a yi mu'amala abokin zama da su in katar da yara sun ruɗe ba su jin magana ɗabi'u ne na gari ba a tado wannan yara a kansu ba in ka zo katar da zalunci ko na shugabanni ko zalunci na waɗanda suke gaba ga wasu an samu matsala wajen akhlaq ɗabi'u wanda suke masu kyau kenan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu ba komi ne al'umma ba ɗabi'u na gari su ne al'umma in ɗabi'u na gari suka kau daga mutane suka guje daga mutane ka kalle su kana neman ka samu gaskiya ka rasa kana neman ka samu haƙuri ka rasa kana neman ka samu amana ka rasa kana neman kyautatawa ka rasa to wannan al'umma an sun yi ba ni ba ku da lahira to irin wannan hadisi wanda za su karantar da mutane waɗannan ababe su ne al'imamun nawawi ya tattara a cikin wannan littafi wanda ya mai ambato da riyadun salihi al'imamun nawawi wani babban malami ne wanda aka haife shi a dimashi an haife shi a siri malami ne wanda yake an haife shi hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 631 aka haifi wannan babban malami al-imamu nawawi yana da shekara sha ya hardace alkur'ani mai girma sannan ya fuskanci ilimi duk abin da ya shiga gaban shi na littattafai ya rinka hardace su saboda himmar shi wajen neman ilimi ya ce ya yi shekara sha bai gintirawa ya aza gincikin shi ko ya aza ɓangaren jikin shi ga ƙasa ya yi bacci innama abin da yake yi kurum yana tare da littattafai shi nan littattafai nan littattafai nan littattafai ya ce inda zai yi bako sai ya janya littattafai ne sannan ya yi ma bakon wurin da zai zauna daman bacci kuma ba dai wai ya yi shimfiɗa ba ya kwanta ya yi shekara sha akan haka sai dai in barcin ya zo mashi yana tsaka karatu sai ya yi kwance kusa littattafa in kwakwalwar shi ta ɗauki caji ya farka ya ci gaba da abin da yake yi al'imamun nawawi sai da ya kai ayini yana ɗaukar fanni fanni fanni daga malam wane malam wane malam wane malami kamar sha biyu ya je nan ya ɗauka ya je nan ya ɗauka ya je nan ya ɗauka don haka kaga lokacin da kake karanta littattafan shi wanda yake magana to za ka tarda kowane irin ilimi akwai in yanzu ka zo wajen ilimi na hadithi imamun hafizun za ka ga littafi in ka san tadribin rawi na jalaluddin suyuti fi takribin nawawi wannan yana magana ne akan mustalafin hadithi asalin littafin na al'imamun nawawi wajen hadithi ga riyadu salihin abinda ya tattara wajen sharhi ga sharhi na sahih muslim an yi ma sahihul bukari sharhohi daban-daban amma sahih muslim sharhohi daban-daban amma ka samu sharhi wanda ya kai fathul bari a cikin sharhi na sahihul bukari ka samu sharhi wanda ya kai alminhaj sharhi na sahih muslim wanda al'imamun nawawi ya yi to abu ne wanda yake yana da wahala wajen fiƙihu kuma kalli kitabul majmu'a ya kai mujalladi ashirin da wani abu al'imamun nawawi ya fara shi ka karanta ka ga yadda yake fito yadda yake tattaro maganganun malamai ya ba kowace matsala haƙƙi wanda ya kamata ya bata bai ƙare ba ya rasu asubiki ya ɗauka bai ƙare ba ya rasu sai da almutsiri wani malami ne a misra ya idasa shi wannan littafin akwai rawatun ɗalibin shi ma a cikin fikiru dukkan wannan littattafai ne na al'imamun nawawi ɗaya daga cikin littattafan nashi shine wannan riyadun salihin wanda ya tattara hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suke maganganu akan dabi'u wanda suke nagari al-imam an-nawawi mutum ne wanda yake baitin ilimi da ya tattara mutum ne wanda yake yana da gudun duniya duniya ko ta zo a hannun shi a hannun shi za ta tsayawa ba zai sa ta zuci ba aka ce za a zo a tambaya a inda aka san yake saboda labarin shi ya kai ma duniya in aka ce in aka zo ana tambaya wane ne al'imamun nawawi aka ce gashi nan shi mai tambaya sai tsallake shi ce wani yana ganin kamar da yake gani gare shi ba shi ne ya kamata a ce al'imamun nawawi ne wannan ba saboda gudun duniya kayan shi bai damu da su ba kama wanda zai hito wajen jama'a bai damu da ita ba lahira kaɗai ya fuskanta wannan shi ne al'imamun nawawi in ka zo wajen ilimi za ka zo kasar da kowane fanni ya sa kai fiqhu hadithi lugha yana da littafi na da hadithun lughat al'imamun nawawi ya rasu yana ƙarami in aka ce ƙarami duk mutumin da za a cewa shekara arba'in da biyar shekara arba'in da shida to wannan ana ganin cewa ya rasu yana karami ba babban ya rasu ba to amma ka kalli albarka yadda take da bambanci da yawa wani zai zanna ya yi shekara 90 wani ya yi 100 amma yana ba da baya in ka waiwaya ka gan me ya yi ma al'umma ko me yake yi mi ya bari a wannan duniya mi ya amfani mutane da shi sai ka waiwaya ka gaba ka gobe ba shi bai yi wani abu wanda mutane suke amfanuwa da shi ba shi bai karantar da mutane ba shi bai yi wani littafi ba haka za ka ga rayuwar shi ta tafi haka kawai ya daɗe duniya amma da ka waiwaya mine ne ya aikata a cikin wannan duniya wanda mutane suke amfanuwa da shi sai ka gaba komai amma wani za ka zo ka tarda ɗan lokaci kaɗan ne amma sai ka zo ka tarda ya yi wani ta'asiri ga mutane na ilimi ana yi ta amfanuwa da shi kamar yadda shi al'imamun nawawi ya yi ko ya aji wani abu wanda mutane za su ƙaruwa da shi a rayuwarsu ko a addininsu shekara arba'in da shida kaɗai diba ilimi wanda ya bar al'umma kuma ba wai yawan abu ba albarkashi di ba ka gani arba'una nawawi arba'una annawawiyya hadisi arba'in ne ya tattara ibn rajab ya ida kai su wajen hamsin za ka zo ka tattara ɗan kaɗan ne hadisan amma ya tsamo su saboda suna magana akan ɗabi'u wanda suke masu kyau wanda yana ganin kamar duk addini ya tattara a cikinsu za ka ga duk duniya za ka ga wanda littafi ya shiga gidan kowa haka riyadu salihin ne yake wannan shi ne albarka ba daɗewa ya yi ba amma allah ya samu rayuwar shi albarka don haka mu roƙi allah maɗaukakin sarki ya sanya ma rayuwarmu albarka al'imamun nawawi ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana 676 an haife da 31 ya rasu da 76 kamin ya bude hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akwai muqaddima wanda yayi kamar shimfida wanda yayi ma wannan littafi nashi na riyadu salihin za mu karanta ko daga gare ta muka tsaya abu yayi dan wannan bude karatu ne insha Allah sati mai zuwa sai mu shiga cikin hadisai wanda wannan littafi ya kunsa الإمام النووي يتي الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار أي إنا قولي بأن مدوك تنزلكي وانديك مكديتي وانديك مرنجاي وانديك مبواي وانديك الغفار من يوم يابيا مكور الليل على النهار kenan wa mukawwirun nahara ala layl wanda ke juya dare da rana ya juya rana da dare tadhkiran qalbi li ulil qulubi wal absar Allah yana yin waɗannan ababe ne dan ya tunatar da waɗanda suke da zukata wanda suke masu ganewa wal absar da basira abin da kace ma al absar jam'u basira shine gani na zuci akwai basaru shine gani na ido akwai basira shine gani na zuci waɗanda suke suna da basira wa tafsiratan li dawil albab kuma dan haskakawa ga waɗanda suke ma'abuda hankali wal i'tibar da kuma kula alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahu fi hadhihi ad-dar wanda Allah madaukakin sarki ya faɗakar da min halkihi manifawa wanda ya zaɓa daga cikin bayan shi ya faɗakar da su fazahadahun fi hadihi da sai ya gudar da su daga wannan gida na duniya don annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce in kana so mutane su soka guji abin hannun mutane in kana so allah maɗaukakin sarki kuma ya soka to guji wannan duniya duniya da lahira kamar hannun riga suke duk wanda zai bai da hankali wajen cin duniya to zai yi asarar lahira shi kinan allah maɗaukakin sarki ya faɗakar da wanda ya zaɓa zaɓe ne daga allah fazahadahum fi hadhihi dar sai ya gudar da su daga wannan duniya za ka zo kasar da Allah ya mallaka musu abin da ya mallaka musu to amma abin da ya ba su da zaka ga hannunsu yake amma ba cikin zuciyarsu yake ba sun tara suna da shi amma ba ka ganin sun ɗauki abin da suka tara wani abu ne a'a za ka kasa gane su ma cikin mutane to wannan zaɓi ne daga Allah wanda yake zaben wanda ya so da wannan wa shagalahum ko kuma shagalahum di yana tafiya bi muraqabatihi wa idabati al-afkar ya shagaltar da su da kiyaye ki Allah din duk inda suke abin da za su aikatawa da abin da za su yi suna kula da Allah madaukakin sarki suna daga cikin al-muhsinun waɗanda komi suke yi suna san cewa Allah yana nan yana kallon su ya san bi suke aikatawa da kuma dawwamar da tunane cikin sha'ani na Allah cikin halittu na Allah cikin tasarrufat wanda Allah ke yi ya raya wannan ya kashe wannan ya ma wannan albarka ya hidda daga wannan ya taimaka ma wannan ya sa wannan shi lafiya ya ba wannan lafiya dukkan ababen da za su rinka gani suna gudana a duniya suna tunanin ikon Allah a cikin su wa mulazamati littiyar suna lizimtan wa'azduwa a koda yaushe wal azkar da kuma zikiri ربما والادكار شيني وأزدواء اذتكار أصلي شيني to su da yawa ita wannan taɗin ana yin kalbudinta dali sai a yi ijizamun dali fi dali wannan dali fahalmin muddakir da kake gani asalin shi muddakir ne akwai wanda zai wa'aztu minan zikira fahalmin muddakir akwai wanda zai wa'aztu to asalin shi muddakir ne wannan zalibin sai aka yi karbudin shi dali muddakir sai ya zamo muddakir wannan ta'in sai aka yi kalbudin ta dal sai aka shigar da dal fi dal sai ya zama muddakir to anan ma yana cewa walidikar ay walidikar ne asalin shi da haka ilimi na sarar shi ma sai an mai da hankali gare shi za ka ga kalma ta duburburce maka in baka san asalin kalmar ba in aka baka mu'jam aka ce je ne mu sai ka san inda za ka nemo ta saboda baka san abin da aka maida wani abu ba baka san abin da aka shigar da shi cikin wani abu ba wa waffaqahum Allah ya datar da su lidda'bi da ci gaba istimrar shine da'ab ya zamana sun ci gaba fi ta'atihi a cikin yi ma Allah biyayya wa da'ahum lidaril qarari da shiri na ranar lahira shiri dan ranar lahira walhazar da tantancewa da kiyaye mimma yusqituhu da abinda zai kusatar da Allah madaukakin sarki wa yujibu daral bawar abinda zai wajabta gida na halaka wal muhafaza ala zalik tare da kiyaye haka ma'a tazayuril ahwali wal atwar tare da sassauyawan halaye wal akwar da matakai wata rana yana da wata rana bai da wata rana wadata wata rana dishi wata rana akwai wata rana babu ala akwai lafiya ba lafiya duk tare da waɗannan jujjuyawan halaye yana nan yadda yake akan biyayya ga Allah madaukakin sarki al-imamu nawawi yace ahmaduhu ablagha hamdin ina godi mashi wanda godiya wadda ta kai matuka wa alkahu wadda take tsabtatatta mafi tsabtatatta godiya wa ashmalahu mafi gamewa ta godiya wa almahu mafi yalwa ta godiya karuwa ta godiya wa shaɗon la'ilaha illallahu ina shaidawa cewa ba abin bauta da cancanta sai allah maɗaukakin sarki albarul karim Allah madaukakin sarki wanda yake mai kyautata ma bayi mai tausaya ma bayi ar-ra'ufur rahim Allah mai tausaya ma bayi mai jin kansu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa cewa annabi muhammad bawon Allah ne kuma ma'aiki ne daga Allah wa habibuhu kuma masoyi ne na Allah wa khaliluhu badadayi ne na Allah alhadi ila siratin mustaqim wanda ke shiryarwa zuwa ga tafarki wanda yake mikakke wadda'i ila dinin qawi wanda ke kira ya zuwa addini wanda yake mikakke salawatullahi wa salamuhu alaihi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wa ala sa'irin nabiyyi kuma tsira da amincin Allah ya tabbata ga dukkan annabawa wa ali kullin haka ne da kuma 'yan gida da mutane da dukkan sauran annabawa wasa'ir salihin da dukkan mutanen kirki wannan abin da yake faɗa kenan yake faɗa ma Allah yake salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce amma ba'du amma ba'du amma ba'adu annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗan haka lokacin da yake khutba da shi a bayan haka sai ya faɗi abin da yake son ya faɗa wa mutane bayan godiya ga Allah madaukakin sarki bayan yin salati da annabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan sai ya faɗi abin da zai faɗa amma wajen bangaren doga duk inda ta zo tana fa'idantar da sharaɗi da jawabu shartihi don haka duk jawabin da zai zo bayan za ka ga an hada shi da fa fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa ulaika haka za ka gani duk a cikin alqur'ani dan dole ne tana fa'idantar da sharadi da jawab da fi'lu sharadi to jawabi naka dole a sa mashi fa sai dai in an yi hamfudin alkawul don haka za ka ga faɗin Allah maɗaukacin sarki da ya ce fa'amman lazi na tsuwaddat wujuhuhum sai ya ce a kafartun ba da imani saboda akwai wani kawulu wanda aka shafe fayyukalu sai a ce masu a kafartun ba da imani kun za ku kafirce bayan imanin ku wannan shi ne ibn malik yace amma kamar ma ya kome shay'in ai amma sharafi kuma tana dauke da fi'il sharfi wa fali tilwi tilwiha wujuban ullifa abinda ke bi ke ma fi'il sharfi dole ne a samu shi fa sai al-imam an-nawawi yace amma ba'du faqad qala Allah ta'ala tabbas Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ban halicci mutum da aljani ba sai dai dan su bauta mani ma uridu minhum min rizqin ba ni nufin arziki gare su ya zama da sun tara kuɗi ko sun tara wani abu daban in halicce su don haka wa ma uridu an yut'imuni Allah ya ce ba ni son su bani wani abu na arziki kuma ban san su ciyar da ni dan ba ni bukaci da ciyar musu kenan dai dan dai su bauta mani ne na halicce su wa hada tasrihun bi annahum khuliqu lil ibada wannan aya tana nuna cewa mutane duka da aka halice su don su bauta ma Allah ne kenan in kaga Allah ya baka wani abu a nan duniya na arziki dukiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace innama ju'ila al-malu ai Allah madaukakin sarki ya zo ya arzuta mutane da dukiya li iqamis salati wa ita'iz zakati don a tsaye da sallah don a ba da zaka amma ba don ita aka yi mutum ba ci da sha don ka karfafa ka bauta ma Allah in ka samu wani abun da za ka shiga ko ka hau ko ka yi don ka bauta ma Allah ne Allah ya kore shi ga mutane fa hukka alaihi alaihim sai ya zamo dole gare su alitina bima khuliqu lahu su kula da abin da aka halitte su da shi wal'iraq sai ya zama wajibi ne gare su su kau da kai an fahozin duniya su kauce ma ababe wanda suke na rayuwa ne na duniya abu rabo ne wanda mutum zai rabota da shi a duniya mutum ya kau da kai bin zahada da gudun ita duniya fa'indaha daru na fadin na mahal la mahalla ikhlasi ita duniya wannan wuri ne wanda yake mai karewa ba wuri ne wanda yake ba na dawwama mutum zai zo ya dan rayuwar shi annabi yace a'maru ummati ma baina 60 wa 70 rayuwa ta al'umma ta tsakanin shekara 60 ne da 70 kadan ne daga cikin mutane wanda ke wuce wannan shekaru فإنها دار نفاد لا محل إخلاد ومركب عبور محيين نأب أقلك لا منزل حبور باوري بني نزما ومشروع انتصام وانا أبني وانتيكي ذا أرهدشي لا موطن دوام ba wuri ba ne wanda za a dawwama a cikin shi fadi hada kana al-aiqam min ahliha hum al-ubbad wadanda suka fi kowa hankali da fadaka wanda ba su bar cikin barci na rabkana to su ne waɗanda suka riƙe bauta ma Allah ya zamo shi ne abin da suke bi a cikin rayuwarsu wa aqalun nasi fiha hum zuhad kana al-ayqaru min ahliha hum al-ubad wa kana aqalun nasi fiha hum azuhad waɗanda suke masu gudun duniya su ne suka fi kowa hankali قال الله تعالى في ألا مدرك سرقية إنما مثل الحياة الدنيا مثال لنا يوات دنيا كما إن أنزلناه من السماء كما الروان وأن مكسب قد سود كسما فاختلط به نبات الأرض سيد لين قساسك قروي دسوا الروان mimma ya akulun nasu wal an'am da abinda mutane za su ci da dabbobi hatta idza akhadhat al ardu zukhrufaha lokacin da kasa ta yi kawa ta yi ado zaka ga shimka in ruwa suka sauka duniya ta yi canwa shar kenan wannan ado ne ga kasa wazayyana kasa ta yi ado wa wannan ahluha waɗanda suke sun yi shimka sai suka yi tsammanin annahum qadiruna alaiha su suna da iko akan wannan abu wanda ya fito alamar cewa zai ba da abinci wanda yake mai kyau da aka kai irin haka suka roƙo a taha amuruna lailan aw naharan umarninmu sai ya zo da dare ko da rana na hallakar da su na hallakar da wannan kayan abinci wanda suke ganin alama za su ci nasara da shi ko za su amfana da shi faja'allaha hasidan sai muka sanya ita wannan gona ko wannan kayan gona suka zamo a girbe ka allam tarna bil amsi kaman bata kasance akan abin da ta kasance akan shi ba na daga kyawu da tsanwa ajiya kadalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun Allah ya haka muke yin bayani na ayoyi ga mutane waɗanda suke tunani wal ayatu fi hadha al-ma'na kathira ayoyi a cikin wannan ma'ana suna da yawa in ji al'imamun nawawi walakan ahsan alƙa'idu wanda ya faɗi cewa abinda zai zo nan gaba wanda ya faɗi abinda zai zo nan gaba ya kyautata magana da ya ce inna lillahi ibadan gobana lalle tabbas allah maɗaukakin sarki yana da bayi wanda suke masu kaifin hankali tallakun duniya wanda sun saki duniya inda sun aure ta to sun mata saki wa khaful fitana sun ji tsoron fitina wanda duniya ke fitinan mutane da ita nazaru biha da suka kalli lamari na duniya falamma alimu annaha laysat lihayyin watana lokacin da suka san cewa ita duniya ba wurin zama bane na mutum wanda yake rayayye ja'alu halujjatan sai suka mai da rayuwa ta duniya da ita duniyan kamar ruwa ne wanda suke masu tsurfi shine lujja ja'alu halujjatan sai suka mai da duniya kamar ruwa ne wanda suke masu zurfi ta kaka za a iya tsira daga cikin wannan ruwan kaka za a iya ketar wannan ruwan cikin sauki wa takhadhu salihal a'mali fiha suhuna lokacin da suka maida ita duniya kamar ruwa ne masu zurfi sai suka ɗauki aiki mai kyau suka maida su jirgin ruwa wanda za su ƙetare duniya a cikin aminci fa'iza ka da haluha ma wasaftuhu al'imamun nawawi ya ce in ya zama halin duniya irin yadda na sifanta maka shi ɗin nan wa haluna wa ma kulikna lahu ma qaddamtuhu halin mu mutane da abin da aka halicce mu dan shi abin da ka ji fahimta alal mukallafi ya zama wajibi ga dukkan mutum wanda ake ce ma ibari shi ne al-mukallaf wanda yake baligh aqil an yadhhaba bi nafsihi madhhab al-akhyar ya dauki hanya wadda mutane wanda suke zababbi mutanen kirki suka bi shi ma ya bi wannan hanya wa yasluku maslaka ulil nuha ya shiga mashiga ta ma'abota hankali wal absar wanda suke da basira suna gani da hankulan su ba da ido ba kawai wa ya ta'ahhabu yayi shiri lima ashartu ilaihi da abin da nayi yuni zuwa gare shi na karewa wannan duniya ko mutum ya ga ta mai kyau ta taso ya tara ya samu komi ya tabbata to wannan duniya in dai ba bata bar shi ba shi zai tafi ya barta kenan mutum wanda yake mai kaifin hankali shine wanda zai gina lahirar shi zai yi abu saboda kiyama lahirar shi wa yahtammu bima nabbahtu alaihi ya kula da abinda na fadakar zuwa akan shi aswab tariqin lahu fi dhalik kenan yayi shiri ya kula da abinda na nabbahar da shi ya kula da mafi mi'i wa hanya ko mafi dacewa hanya a cikin hakan وأشد ما يسلكه من المسالك التأدب ما في tsananin abin da zai shiga na hanya hanya wanda zai shiga shine hanya ta ladabtuwa bima sahha annabiyina sayyidina daga abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake shugaban sayyidin awwali na matakiri shugaba na mutanen farko da kuma mutanen karshe wa akramin sabiqi kuma shine mafi karamcin wanda ya gabata wanda suka gabata wallahiqina da waɗanda za su biyo mashi baya salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyyi ila da amincin Allah ya tabbata gare shi daga kuma dukkan annabawa وقد قال الله تعالى ألا مأبك تركياتي وتعاونوا على البر والتقوى كلنك تيمكا مجونا وجن أيكي وندي كميكيو أيكي نألا والتقوى دكياي ألا كنان تيمكاوا كسوكا ومتالي ونأه na ilimi ne wanda za su karanta wasu amfana abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya yi umarni da shi وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا ان كنت daga ma'aikin Allah ya ce wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi Allah yana cikin taimaka ma bawon shi in dai bawon yana taimaka ma dan uwan shi wa annahu qala man dalla ala al-khairi falahu mithlu fa'ilihi wanda ya nuna ma mutane hanya ta alkhairi to yana da irin ladan wanda ya aikata alkhairi wa annahu qala man da'a ila hudan wanda annabi yace duk wanda ya kira zuwa shari'a kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu zai samu lada irin ladar ta wanda ya bi shi la yanqusu zalika min ujurihim shay'a ba ya tauye mashi ladan shi yayi kira zuwa shari'a shi ya samu lada wanda ya aikata shari'ar nan shi ma ya samu lada ba tare da an rage ma wani daga cikin su ba wa annahu qala li ali ibn abi talib radiyallahu anhu fa wallahi annabi yace ma ali ibn abi talib na rance da Allah li an yahdiya Allah bika rajulan Allah ya shiryar da wani mutum guda sanadiyyarka khairun laka min hurdin ni'am na'am kenan ya fiye maka jajjayen dukiya jajjayen dukiya zinari ja ce rakuma a wannan lokacin jajjaye ne kenan yana daga cikin ababe wanda larabawa suke alfahari da shi daga cikin dukiyoyinsu kenan ababen da kake ganin dukiya ce wadda tafi kowane mutum guda ya shiryu sanadiyyarka ya fi a ce an tara maka kowace irin dukiya ce shi ne al'imamun nawawi ya ce saboda wannan nasosi wanda suka gabata wanda suke magana akan taimaka ma wani da sa wani kan hanya da shiryar da wani da lada irin wannan ya ce fara'aitu an ajma'a muhtasaran sai na yi nufin in tattara wasu hadithai wanda aka taƙaice su من الأحاديث الصحيحة littafi wanda yake takaitacce wanda ba zai yi yawa ba kwarai don mutane su ginsu wanda ba zai yi yawa ba har mutane su ginsu da yawan shi min min al-ahadith as-sahiha daga hadithai wanda suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama mushtamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ila al-akhirah wanda zai tattaro hadithai wanda za su zama wa hanya ga mai su zuwa ranar lahira wa muhassilan li adabihi al-batina wa zahira wanda za su kawo mutum na dubba wanda zai ladabtu da su kuma ya amfana lahira da duniya da lahira wanda suke koyayyu da wanda suke bayyananno jami'an littarhibi wa tarhib wanda zai hada kwadaitan mu mutane da aljanna shine at-targhib din wa tarhib da tsoratar da mutane daga wuta wasa'ir anwa'i adabi salikin da dukkan nau'o'i na ladubba na waɗanda suke bin hanyar Allah min a hadithin zuhudi da hadithai wanda suke bayani akan gudun duniya wa riyabatin da da kuma horar da rayuka wa tahdhibul akhlaq da daidaita ɗabi'u wa taharatil qulub da kuma tsarkake zukata wa ila jihad da kuma magance su zukatan wasiyadatil jawarih da kiyaye gabbai wa izalati wijajiha da kusar da karkata ta zukata wa ghairi dalika min maqasidil arifin da wannan wannan daga cikin ababe na manufa na masana Allah wa altajibu fihi ai cikin wannan littafin al-Imam an-Nawawi yace zallizimci alla azkura illa hadithan sahihan min alwadihat ban ambata wani hadisi sai hadisi wanda yake ingantacce kuma daga cikin hadisi wanda suke a fili ba su da shigar lungu na ma'ana da ka karanta za ka gane me ake nufi innamal a'malu bin niyyat ba ka jin wani lafazi inda ka fara jin larabci wanda yake mai nauyi gare ka shine alwadihat nan al-imam an-nawawi ya ce bai ambata hadisi wanda suke za'ifai sai dai ingantattu don me tare da ya ce zai yi magana ne akan ahala don hadithai wanda suke za'ifai ba a aiki da su ko da cikin tarhib wa tarhib da kuke jin ya shahara malamai suka ce in aka ce i wannan abu yana da lada bari wannan abu bai da kyau karancin abin da zai baka shi ne wannan abin mustahabbi ne to kuma wannan cikin al'ahkam al-taklifiyya yake mustahabbi ɗaya ne daga cikin hukunce-hukunce na shari'a guda biyar wajen juhu na malaman usulun fiqh al-hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma'a ma harrima kenan al-mustahab din nan karancin abin da hadisi da'if zai baka ko da cikin adabu ne wal akhlaq zai baka cewa an so kai wannan abu to an so kai wannan abin ɗaya ne daga cikin hukunce hukunce wanda su kansu malaman suke cewa ba a ɗaukar hukunci na shari'a a cikin hadisi da'if sai dai wasu malaman kamar shi kanshi al-imamu nawawi din yana ganin halaccin a ambata hadithi da'if in ya zamo zai jawo kaga aiki na alkhairi zai nisantar da kai daga aiki wanda yake ba mai kyau to hadaf din da ya sama damar aka aje hadithai wanda suke karya ce ga annabi ai wasu ɗaya daga cikin ahdaf nasu su ne su jawo hankalin mutane hadithai na fada'il na suwar me yasa ne wanda suka zo suka yi ma annabi ƙarya su ce sura kaza duk wanda ya karanta ta zai samu lada kaza sura kaza duk wanda ya karanta ta zai samu kaza me yasa suka aje wannan hadisan dan su jawo mutane su zuwa ga aikata aiki na alkhairi wani cewa yayi ya ga mutane sun firgita zuwa fiqh na Abu Hanifa yaya zai iya jawo su ga littafin Allah sai ya rinka ɗauka kowace sura sai aji mata hadisin rahi shi ne jalaluddin suyuti ya ce kalwa zai na fi fara'i ne suwa famar rawa ha fi kitabihi faza kamar wanda suka aje hadisai fi fara'i ne suwa na fadla na surori duk ma wanda ya rawaito shi a cikin littafin shi to ya aje shi don haka za ka ga sabani wajen malamai shin ana aiki da hadisi ra'ifi ko ba a aiki da shi inda ana aiki da shi a limamun nawawi tare da cewa yana ganin an yi aiki da shi wajen at-targhib wa tarhib me yasa bai kawo shi nan ba al-imam shafi'i akwai matsaloli wanda aka tattara mashi wanda ya allaka ra'ayin shi da in hadithin ya inganta ya ce in sahal hadithu bi hadhihi mas'ala fa ana aqulu bi in ya inganta mafhumul mukhalafa yana nuna bi kenan in bai inganta ba bazan yi faɗe shi ba bazan ce ayi aiki da shi ba to don haka wanda suke cewa ma cikin at-targhib wa tarhib za a yi aiki da hadithin da'if duk abin da ka san hadithin da'if ya zo da shi to akwai ingantaccen hadisi wanda zai ba da wannan ma'anar tare da ƙari ta haka ba a bukatar da hadisi wanda yake bai inganta ba daga annabi saboda sharuɗa wanda suka sa da aiki da hadisin ba'ifin ɗaya daga ciki kakka kudirce cewa annabi ne ya faɗe shi to mene ne bambanci da maganar ka da wannan maganar da za ka zuwa in dai baka yarda cewa annabi ya faɗe ta ba dama abin da ke sa magana ta yi daraja shi ne ya zama daga ma'aiki take sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mudafan ila al-kutub as-sahiha al-mashhura al-imam an-nawawi ya faɗi haka amma zaka ga akwai hadisi wasu dha'ifai shi ya dauke su a matsayin sahihai amma wasu malaman hadisin suna ganin wannan hadisan ba su inganta ba akwai nuskha ta riyadus salihin wanda al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ya fidda abin da ya inganta ya dan yi ta'alifat basifa akan shi to wanda zai nuna maka hadisi wanda suke basu inganta ba a cikin riyadus salihin in muna karantawa za mu ci karo da irin hakan za a yi bayani insha Allah wa usaddiru al-abwaba min al-qur'ani al-aziz bil ayat bi ayatin karimat in na tashi bude babi tare da wannan littafi na hadithai ne al'imamu nawawi ya zo da su to saboda girmama alfarkani da girman magana ta Allah ko kai mai rubutu ana san lokacin da za ka fara magana kan matsala in dai dalili za ka aje fara da littafi na Allah sai ka biyo mashi da hadithai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da cewa hadithai na ma'aiki tare da alkur'ani suke alkur'ani ba za ka fahimce shi ba irin yadda ya kamata sai ka karkata zuwa hadisai na ma'aiki alaihi salatu wa salam amma ana fara gabatar da magana Allah dan haka sai ya bude yace usaddiru al-abwaba min al-qur'an al-aziz bil ayat bi ayatin karimat ina bude babi da ayoyi na al-qur'ani wanda suke masu daraja wa washihu al-mushara shine abun kulliya wanda ake zawa ya gitto ma jiki shine ake cewa al-mushara to zan yi masu kawa wa uwashitu zan yi kawa ma ya tashi ila dabtin aw sharhin aw sharhi ma'anan khafi binafa'isa min at-tanbihat yace zan yi ma wannan littafi kawa da abin da ke bukatar sharhi da abin da ma'anar shi ta koyi zan yi masu kawa da yin bayanin waɗannan ababe da faɗakarwa akan wasu kalimomi wanda suke sun shiga duhu wa idza kullu fi akhir hadithin muttafaqun alayhi in nace ko karshen hadisi nace muku wannan hadisi muttafaqun alayhi ne al-imam an-nawawi yana nufin fa ma'anahu rawahu al-bukhari wa muslim ai ana nufin al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito wannan hadisi wannan shi ne jumhur na malaman hadithi suke tafiya a kai da an ce muttafaqun alaihi ana nufin al-imam al-bukhari da al-imam muslim su suka fiddar da shi wannan hadisi sai dai ibn taymiya abu barakat al-jadd wanda yana da muntakal akhbar kakana shekul islam bin jamiya akwai littafi wanda ya fidda hadisai wanda suke magana akan fitro to shi in yace muttafaqun alaihi yana nufin al-bukhari wa muslim wa ahmad ibn hanbal dan haka lokacin da kake karanta nailul awqar ko kake karanta wancan littafin na asli ne da al'abar sharhi ne na muntakal akhbar al-imam shaukani shine ya sharhi shi ya sa mashi ne da al'abar to in kaga ya ce muttafaqun alayhi ba al-bukhari wa muslim kadai yake nufi ba yana nufin al-bukhari wa muslim da kuma al-imam ahmad ibn hanbal wannan shi kadai ne yazo da wannan mustalah wanda ya saba ma ababan da sauran malaman hadisi suke a kan shi wasu sai su ce wai alimamu shaukani fi ne da auka la alimamu shaukani ba shi ke haka ba alimamu shaukani sharhi ne yayi wanda zai ce muttafaqun alaihi shine abul barakat baban shi kakan shekul islami ibn taymiya wa arju in tamma hada kitab yace ina kauna in har Allah ya sa wannan littafi ya cika an yakuna sa'iqan للمعتني به إلى الخيرات يزمو زي كورا وند يقول لشي وند لتابن زوى أبابي وند سكينة الخير حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات كما يزمو شامكي قريشي حاجزا شامكي له قريشي عن أنواع القبائح daga nau'o'in munanan ababe wal muhlikat da ababe wanda suke suna iya hallaka mutum وأنا سائل أخا الإمام النووي يتي إنا روقا دنقوا كواني نشي انتفع بشيء منه إن يأمبان دوانا للتابين وأن يدعو لي بمن الدعاء نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة ولوالدي يمن الدعاء كما هيفانا نسأل الله أن يرحم والديه wa mashayihi da malamai na nasu Allah an yarhama mashayika al'imam annawawi wasa iri ahbabina da dukkan waɗanda suke masoya ne gare mu wani musulmi na ajma'ina nasu Allah an yarhamahun rahmatan wasi'an wa alallahi karim i'timadi yace ga Allah madaukakin sarki dogaro na yake wa ilayhi tabwidi gare shi ne nake maida lamarina wa tiladi da jingina ta ga Allah nake dogara wa hasbi Allah Allah madaukakin sarki ya isa mani wa ni'mal wakil ma dalla da Allah wanda ake maida al'amuran zuwa gare shi ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العزيز الحكيم با وتدبارا wanda mutum yake iya da ita zai samu shiriya ko da ita zai samu abin da zai samu wala quwwata ba wani karfi wanda da shi zaka iya shiriya ko da shi zaka samu abin da zaka samu illa billahi al-aziz hakim sai dai ga Allah madaukakin sarki wanda yake al-aziz mabuwayi al-hakim wanda yake wani wanda ke da hikima yake aje kowane abu inda ya dace a aje shi wannan dai littafi abin da ya kunsa kamar yadda muka ji kuma za mu gani a nan gaba yana tattaro hadithai ne da ayoyi wanda suke magana akan ɗabi'u wanda suke masu kyau kun ji ɗabi'u masu kyau su ne aka turo annabi dan ya cika su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace in ba ku labarin waɗanda suka fi kusanci da ni annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace waɗanda suka fi kowa dabi'u masu kyau in ba ku labarin waɗanda suka fi nesa da ni a wajen mazanni ranar tashin alƙiyama yace waɗanda suke da munanan dabi'u dabi'u masu kyau abu ne wanda ya kamata a sa mai da hankali wajen karantar da su a yanzu mutane yanzu sun san sunna da yawa sun san abin da ya kamata abin da bai kamata ba abin da annabi yayi abin da yake yi har wajen kamar shi amma su da yawa waɗanda suke aikata waɗannan ababen in ka zo wajen ɗabi'u sai ka da ba haka ba wani lokaci saboda gafla ana ganin in aikata abu kaza na salloli da menene da menene shi ne za nuna tsiranka amma mu'amalarka da mutane kana iya ka munana ta kuma ka zanna lafiya to wannan rishin tunani ne akwai lokacin da zai zama wa ka yi sallar ka yi azumin ka yi da abin da ake so amma sai ya zama na ba su amfane ka ba saboda mummunan ɗabi'a da kake ɗauke da ita haka aka zo aka ba annabi labarin wata mace wadda take tana da kirki a cikin rayuwa sallah azumi menene ga kyauta sadaka amma tana cutar da makwabtanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace yan wuta ce ba alkhairi tare da ita wata matan kuma aka ce ita kuma ba ta da yawan ibada nafila ƙari yanda wannan take da ita amma kuma tsakaninta da makwabta lafiya lau annabi sallallahu alaihi wasallama yace dan aljanna ce kenan ba wani abu wanda ke saurin shigar da mutum aljanna kamar dabi'u wanda suke masu kyau wanda insha Allah za mu bi su dabi'a bayan dabi'a a cikin wannan littafi mai albarka a cikin kwanaki wanda suke zuwa wannan kaɗan daga cikin abin da za mu faɗa kenan da gaugawa saboda ba a iya cewa abin dukkan abin da ya yi magana kan shi a cikin wannan mukaddima bin tafsi ɗaya bayan ɗaya lokaci ba zai ɗauke mu ba amma yanzu halaka mai zuwa insha Allah za mu ɗauki babi na al-ikhlas yin abu dan Allah da tsarkake niyya don haka a nan ne ya kamata mu tsaya in akwai tambayoyi sai a karɓa in Allah ya sa an sani in ba a sani ba sai a bada lokaci ashe ga babban malamin mu ne ban gane shi ba wannan nayi su'ul adab sai da tafaddalu bismillah sai ni in akwai abin da duka malaman ashe suna da ni sai da faddal bismillah bismillah ala barakatillah dole ayi wallahi dole dole dai azan da sai da tafaddalu ga wurare nan ne ga wuri ya kai abin ne bismillah la ilaha illallah sai bismillah sai bismillah in akwai abin da za a cewa sai a faɗa mu abin da zai amfane mu a cikin wannan karatu wanda za mu yi insha Allah kuma kun yi musanin mutane kun karayi da su fiye da mu a ga abin da ya kamata a yi wajen sharifin da abin da ya kamata a ce an ce masu bismillah akan kaza in akwai tambaya ana iya tambaya Allah ya samu sani sai mu karba in ba sani ba sai a bada lokaci bismillah sayyidi fadal fadal sayyidi samihni مرحبا سيدي شيخ متواضع مرحبا بسم الله تفضل مرحبا بكم بارك الله فيك ابدا عندي تعليق بسيط tafadar tsaya ba karba fatuwa ta kuma sai insha Allah muna baka in akwai tambayoyi wanda za a iya bada ansa a kansu to wanda ke da tambaya insha Allah sai ya tambaya bismillah ha kharij al-mawdu bismillah eh kamar talibi ne yanzu lokacin tafiya jami'a ya zo an yi kama sallah asuba kafin mai kafara sai ji mota ta zo tana niyyar tagawa kawai sai fice daga sannan ya zo ya shiga mota da ya yi tafiya
zai yi tafiya zai ta yi jami'a haro banda haro banda yana tsakar sallah ba ba da sannan ba ana ta da ikama ana ta da ikama sai mota ta zo in kawai sai fito daga cikin sauyi ya shiga mota ya fita daga sahun ya fasa sallah kenan menene hukuncin yin haka kake son ka ce ko sallah ta asuba ko ta yaushe ya shiga salatu subhi wai dalibi ne ya je ana tada ikama sai ga mota wadda ke kai su jami'a ta zo an tada ya fita daga sauku ya je ya hau don kan mota ta kufci mashi kenan yana tambaya menene hukuncin yin haka hukuncin yin haka in ya je jami'a zai tarda akwai sauran lokaci na yin wannan sallar koko ba zai tarda ba in ya zama na zai iya kai wa jami'a akwai sauran lokaci na asuba zai iya ya bari ya je in ya zama na wannan yana bukace da hawan wannan mota wasu suna zuwa ba kudi tare da su ba kudi na taksi in ya ce zai jira wannan sannan kuma zai zama mota ta tafi ta bar shi kenan in bai da kudin taksi dole ya fasa zuwa jami'a karatun nan kuma ya bar shi to in dai ya san cewa zai iya zuwa ya tarda wannan sallah yan uwan shi wanda suka dai tare su iya yin jami'i to sallah tana da yalwa ta lokaci an gane lahu an ya fa'alaha fi awwal waqtiha yana iya yi da farkon lokaci tsakiyar lokaci kai ya yarda a kai lokacin da kawai raka'a biyu suke sauran rana ta fito eh to amma abin da ya zama wajibi ga mutum shine ya rinka daidaita al'amuran shi yanzu nan da aka ce majmu'a ne na ɗalibai sai su rinka daidaita sun san lokacin da mota ke zuwa sai su taro nasu su kara tsalla su kamun mota da su kenan ko da take zuwa sai su hau bi salama mutum shi ke tsara ma kanshi yaya zai bauta wa Allah bautan Allah ba ta zama wa fauda la ya san yana zuwa jami'a ya san lokacin da mota ke zuwa suna da majmu'a ta su gurku wanda suka tattaru sai su taru su shi nida su yi sallar su ko da masallacin da suka zo za su sallar ba a yi sallah ba su sai su zo su yi su kare dan kai ya zama da sun bar sallah kuma ya zama da an tafi bayin ta za a yi ba ko wani abin da ya kama da haka shi dai ba a barin sallah saboda wani abu na daban to amma in mutum zai shiga cikin mawuya matsanancin hali haka kuma ita sallah tana da yalwa ta lokaci to ba laifi in yaje ya hau motar ya kai inda za ya suka haɗu da yan uwansu suka yi wannan sallah ba komai ciki saboda ai bai bar lokaci ba ya yi sallan nan akan lokaci amma ya zama da barin ta ne za a yi gaba daya to ba wani abu wanda za a rinka barin sallah saboda shi eh bismillah siwa aha siwa to jazakumullahu khairan yanzu za mu ba da wannan magana ga Sheikh al-Mubarak in akwai abin da yake iya ta'alimi da shi ya taimaka muku da taujihi na shi wanda zai amfani mu gaba daya kada ta babbar mashkura ina zuwa sai yi sami zan zo da rike sha shi karatu tsira alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hakika na zo ne doki darasi malam kuma ya nace lokaci na yi magana ba abin da zan ce sai in ce kowa daga cikin ya ɗaure namara sosai ya zo ya kwashi karatu da yawa daga cikin matasa muna da kokari zuwa wajen ma'azuzzuka amma wajen makaranta yana da karanci sosai gaske wanda zuwa makaranta da zuwa wajen wa'azi duk suna da muhimmanci amma zuwa wajen makaranta a matsayin ka na matashin da kwakwalwarka yanzu tana iya ɗaukar karatu ka yi kokari ka matsa ka tara karatu kafin lokacin da shagaltuwa zai zo maka da bukatu masu yawa da za su iya hana ka zuwa wajen makaranta wajen makaranta kuma gar a yi dinga zuwa irin jama'a da tabligh ana karanta riyadus salihin da tabarruka a a dinga karatun riyadus salihin dan a koya a haddace a rubuta fa'idodin da ake shi malai yana halartu da su kuma a sa ran cewa wata rana nima abin da na dauka zan isar da shi zuwa ga wadansu arziki ne babba Allah subhanahu wataala ya ba mu irin su malam masu karantar da mutane mu yi kokarin kusanto su mu dauki karatun da suke tattar da shi mu ma kaɗan da muka samu mu je mu yada gari ya zama muna zuwa makaranta amma littafi lokacin da ka rufe riyadu salihin an yi mukaddima an kare sati mai zuwa babu ikhlas ma baka san inda yake a cikin littafin ba baka san inda ka sa alama ba zuwa gaba akwai tambayar da malami zai iya maka akan darasin da ya shuɗe kuma ya dandale magana gaba daya amma ba ka iya bada amsa a cikin fa'idodin da ya bada goma a karkashin kowane hali wannan ci baya ne sosai kuma dama in kaga talibi yana zuwa makaranta baya da takarda bai da alkalami gundarin littafin da ake karantar da shi bai da hafiza da take haddacewa akwai talibin da baya bukatar biyu da baya bukatar takarda ko kwaɗo shi lafiyayya ce duk abin da ya ji yana ɗauka ya haddace daga baya in aka tambaye shi da abin da ya zo da shi ya zo a gaban malam ya ji da zai dauka in kun tambayi malam zuwa gaba me yasa imamu shafi ya samu dama ya shiga halka ta imamu malik ai da ya zo ne hannu biyu bai da kudin sayin littafi bai rubuta shi ba amma ran da imamu malik ya tasa shi gaba duk darussan da suka wuce sai da ya maimaita musu su ya haddace su kenan kullum karatu a zo a gaban malami a fahimci abin da aka dauka fa'idan ta da abubuwan da malamin ya faɗa kuma a yi ƙoƙari a yi aiki wannan yana sa ilimin ya tabbata duk abin da kake aiki da shi misali ne yasa muka haddace Allahumma inni a'udhuka min al-khufi wal khaba'ith dan muna karanta shi kullum ne yasa muka haddace zikiri na shiga masallaci kullum muna karanta shi kuma muna shiga masallaci wannan kadan ne daga cikin abin da zan faɗa Allah saka ma malamin mu da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya sama rayuwarsa albarka mu yi kokari mu dinka halarta wa'annan darussa a can wajen makarantar mu wanda ba su sani ba malai yana da darasin bukhari a nan makaranta jidda inda muke da karatu wajen makarantar margai malam awal bayan sanin transport akwai darasin da malam yake can masallacin shi na sahihun muslim musamman wannan karatu na hadidi karatu ne da za ka rike musamman a wannan manyan littattafai za ka haddace ya hujjoji da kuma hadisai ingantattu Allah ya saka malam da alkhairi jazakumullahu khair wa baraka fikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jazallahu shaykhan mubarak khairan jaza Allah ya saka wa babban malamin da alkhairi Allah ya sanya wannan nasiha a cikin mizani hasanatihi yawmal qiyamah babban malami ne wanda Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi ya bashi fasaha ya hada mashi komi wanda shi ma yana da majalisi wanda yake a can inda yake faɗaɗi wanda in ka je za ka ji daɗin zama gaba gare shi saboda mu ba irin mu bane wanda za ka ji abin ya maka nauyi a ta zubo maka karatu kai haka malam yana da fasaha yana da balafa yana tafa'ul tare da wanda yake tare da su don haka majalisin shi yana daga cikin mafi amfanin majalis a can jiddadin inda ya faɗa a wannan makaranta mai albarka don haka Allah ya sa albarka ga malamanmu kuma Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da su yanzu za mu fuskantar da magana kuma ga ma'aje da kuma sayidina li li ganya yi mamu talibi akan abin da zai amfane mu ba bismillah
farkon wannan matsalar da ta zama mu yadda ya haske da mu da abin da mu taɓa tunani ba a yau ba a wannan abubuwan da ya baka mu taɓa tunani za mu samu irin wani da ba da masu albarka gaskiya shar girma ne kuma bukarin da gobe ma Allah subhanahu ta'ala kamar da kuka ce ba ku samu a cikin wannan abu ba sai dai wani abu da ne ba ku ba ba da shar ku ne ce ba neman ilimi yana da wahala domin ko bidaya farko da shi na farko da za ka kai masha Allah mutane akwai kokari za a daga halin da makaranta a cikin makaranta to kar a manta ba shi kan shi ma yana cikin ya tsara makamman shi na yake yau shi guda duk wani zai zai yi kokarin shi mutane da ke da yau da ce ya kuka ya zani da kake to na yi yake zai ga kokarin kuma hanya ce wadda take sauki wadda idan mutum ya yi shi kama hana hanya ta zuwa da yake amma shi kan baya so idan jan kudi da zami gaskiya sai an yi da gaske da yawa makaranta ne kana gani an fara su ana kokarin mutane za a ce makaranta ana zauwa amma shi kan sannu sannu guda guda yana shayar mutane zai ba ka uzurin da yake uzuri ba bai ke uzurin da yake ba da ce ka zauna ba zo ba dan abu kaɗan sai ka yi ya sanya wa abu kaɗan da ka ce bari mai shi wani sati yana mutuwa bari bari da wasu zafi haka haka ya ci nasara ga yanayin jayi ka shi ya ci nasara ke kenan gaskiya kan kuma da kuke yi shi galibin wani da ya halin kasu na malamai ana karatu amma a samu ci gaba ci gaba ana koma baya to kamar shi ne yana nasara ta gare mu mun kokari ga Allah kowa ya zo da niyyar shi ka zo ne mai gidan Allah kan ka usman usman da mutane wannan shi ne jan gudun da aka yi kowa ya yi yaki shi da baya so baya yarda wanda yake da wani zai dukkan kokari ya rusa amma kuma za mu dukkan kokari mu ba mu rusa shi da yin haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kama mu assalamu alaikum Allah madaukakin sarki ya saka wa Sheikh Mubarak da alkhairi akan wannan nasiha wadda take alqayyima insha Allah za mu ci gaba da wannan darasi bi'idillah wani lokaci ana samun abin da malam ya faɗa ya kasance rishin himma wani lokaci da mutane za su rinka jin wani abin da bai shafi rayuwarsu ba yana yiwuwa a zo ana sharkin wani abu wanda bai damu kowa ba to sai ya zama da mutane in sun zo ba su jin wani abu wanda zai kara su to lalle ba dole bane su so su zanna cikin abin da ba zai amfane su ba amma ire-iren wannan littafiyar yanzu salihin ba ka zaunawa sai ka ji wani abu wanda ya shafi rayuwarka to muna fatan Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da wannan littafi mai albarka kuma ya zama da wannan masallaci zai zama masallaci ne wanda yake ya tawara fihi ulama wannan rana akwai wane wannan rana akwai wane wannan rana akwai wane shi bai sa ka gani ko da yaushe akwai at-tanwir akwai sabunta abubuwa kamar yadda yake a wannan makaranta wanda malam ke baku labarin ta kenan wannan ya kamata a sashi cikin tsari muna da malamai a jela wanda suna iya zuwa su karantar kuma su amfanar da mutane don haka in Allah ya sa hakan yana yiwuwa kenan ya kamata a kira malamai wanda suke ire-iren su malam da sauransu ga sunan duka suna da yawa su zo su ba da su ma nasu raba Allah ne madaukakin sarki muke fata ya amfanar da mu da abin da za mu ji ya zama mun iya aikatawa ya gwada mu hanya ta alkhairi mu bi ta hanya kuma ta sharri mu guje mata anan ya kamata mu tsaya ina tsammanin lokacin sallah yayi ko wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh